السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد to insha Allah sun ta'ala yau zamu fara zamu koma baya ne karatun wannan littafi na al-burhan fi tajwidil qur'an al-burhan fi tajwidil qur'an watan garkuwa kan abin da ya shafi ilimin tajwidi bayan mukaddima malam ya fara da a mukaddima malam ya fara mana da cewa i'lam ka sani anna li kulli fannin mabadi'un ashara mabadi'a ashara i'lam anna li kulli fannin mabadi'a ashara ka sani kowane fanni yana da matakalai yana da steps guda goma an ga gurin ko kun ga gurin to wa ilaika mabadi a fannin tajwid to ga matakalai nan na wannan fanni na ilimin tajwidi mataki na farko ko matakala na farko shine a tarifuhu me ma'anar tajwidi malam yace at-tajwid lugatan at-tahsin at-tajwid lugatan a cikin harshen larabci ba bisa ga istilahin malamin tajwidi ba in an ce lugatan shine a literal meaning in kuma an ce istilahan shine technical meaning ma'ana wanda yake kanikanci na wannan ilimi ya fitar da shi shine istilahan to a harshen gama gari idan an ce lugatan watan a harshen da mutane ke amfani da shi a cikin gari ko ina in an ce at-tajwid ma'anarsa at-tahsin yuqalu idan ka kyautata abu kakan ce hadha shay'un jayyid in ka kyautata abu ka jinjina sai ka ce haza shay'un jayyid to jayyid daga tajwid ne jawwada yujawwidu tajwidan kaga tajwid ya fito ko kyautatawa jayyid kyautata jayyid ku dubo wajen wajen wajen furci na jayyid jayyid jayyid shine kyautata jayyid jayyid mai kyau mabanci wannan ko ai hasan mana mai kyau wajen watu shai'a ai hassantuhu ina ce jawwatu shai'a ba na hassantuhu laqad jawwatta tilawataka laqad jawwatta tilawataka hakika kame ne ai hassanta tilawataka ka kyautata tilawarka laqad jawwatti amalaki kin kyautata aikinki muna fahimta wannan ko adalla wasu bisa ga binciken malamin wannan fanni ikhraju kulli harfi min makhrajihi shine ka fitar da kowane harfi daga mafitarsa ma ita'ihi haqqahu tare da bashi haƙƙinsa wa mustahaqqahu da kuma wani haƙƙi wanda ke cancanta ba na asali ba za mu dawo mai sharhi ikhraju kulli harfi min makhrajihi ba ba ba ai kaga fitar da ita daga mafitar da ko kayi mai kane yanzu kayi tajwidi ka kyautata mafitanta sa sa'un sa sa ku lura da kyau karka ce sa ka fito da harcenka da ya ɗan kan harcen ne kawai sa sa قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين شكرا وأحييتنا اثنتين إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا kun gani sabanin if ai ka fita da kamar fitan da kana son kuma nun fita kuma to kai maka kai tajwidi wallahu basirun bima ya'malun ya'malun ya'malun ya ba ya'malun ba ya'malun ba a'a ya'malun kaga tawassul ko ka ka fitar da ainin min wasatil halq ka gani kaman fa fa fatahna abawaba samai bima'in munhamir fa fa fa fa fa fa fa in ka lura haka waɗannan guda biyu za su sauka kan dabon lebi na ƙasa fa fa fa mun bance wannan ko duk wannan kayi mene kayi abin da ake ce masa tajwidi ka kyautata mafitan waɗannan harufa ma idahi haqqahu tare da bashi haƙƙinsa idan aka ce haƙƙuhu haƙƙul harfi shine ka tabbatar masa da siffofinsa tabbatar masa da siffofinsa harafin da yake fita da iska ka fitar da shi da iska mun gani fa fatahna fa fa fa fa kana sa hannunka daidai wajen liban ka zaka ji fa fa zaka ji iska tana fita amma in ka ce fa fa fa fa ba za ka ji komai ba amma kana son ka gwada ka dan sami yau bucin shukran alhamdulillah sai ka ɗan samu ɗan takarda ɗan maniru ga shi a hannunka fa ka gani ka gani da cewa gina fita da mene da taimakon iska amma in ya tsaya ke madagai bai tafi ba ka gani ba daidai ba ne ko fa fa fa fa kaga ba zai tafi ba so kaga iska ba ta fita ba kenan so duk wani harafin da ke fita da taimakon iska a ji iskan ta fita duk harafin da ke fita da sauti bayyananne jihar ka gani a ji jihar din nan ya fita da ya da huluna ya da hulun ya da ya da da da amma ka zo ka ce ya da hulun ya da hulun ya da hulun an ji sautin a bayyane kaga babu jihar muna muna ban wannan ko shine ma'ana ma yutahi haqqahu tare da bashi haƙƙinsa ma yutahi haqqahu tare da bashi haƙƙinsa idan aka ce haƙul harfi shine ka ba harafi siffofinsa in na kaurarawa ne ka kaurara in na sirarawa ne ka sirara mun bance wannan ko ko kuma ka fitar da shi daga mafitansa inda inda yake fita ya kake gani أنا صببنا الماء صبا صا صا صا صاد صاد sai ka zo ka ce anna sababna sinun ka ba ka fitar da sad daga mafitinsa ba ka fitar da shi daga mafitinsa ba kaga hadha khata'un wa galatun wa lahanun aidan nan guraren kawai in za a yi sharhin shi za a kai mare za a kai gobe ana sharhi ara ara na'am ara ara na'am e haƙul harfi shine ka ba harafi haƙoƙinsa haƙoƙin nan yana tabbatuwa ne ko ya shafi hanyoyi biyu na farko shine mafitansa zatinsa ya shafi zatinsa kenan sai kuma siffofinsa kun gane harafin da ke fita da siffofi bakwai kamar ra'un tana da siffofi bakwai duk sanda ka fita ra'un da kamar fitanta sosai za a ji siffofi bakwai tare da ita kun gane akwai kuma wanda ke da siffofi guda biyar kamar dalun yana da biyar kamar kafun tana da biyar akwai kuma waɗanda yake afon shida suna da siffofi shida sannan akwai masu siffofi biyar kuma kamar alhamza to duk wanda ke da siffofi biyar ɗin ka tabbatar masa da siffofi biyar mai siffofi shida ka bashi siffofi shida mai siffofi bakwai kamar rawun ita da ita ka bata ban sani ba ana gane ko masha Allah rashin fahimtar wannan guri shi yasa zaka ana ta karatu kaman ba yi kaman ma ba iya ba so saboda haka mu kokari mu dage ma yi tayi haka tare da bashi hakkin sa da ya shafi mafitan harafi da kuma siffofin harafi na kauri ka kawar rashi sod sword sword sword sword sannan kuma na sirra ka sirra shi sa sa sa sa lo lo damu na minu mai dugo kaga za ka warra shi ne ko masha Allah ba ba ba ba ko daure ti kuji ab mu faɗa mu ji ai ka ji ƙarfi ko ai shidda kenan siffin shidda kenan to yana da kyau yan uwa mu kiyaye duk waɗannan lokacin da ka fita harfan ka ba su waɗannan sifofi haƙƙur harfi sai a ji karatunka ya fita lafiya lau wannan kuma shine zai baka dama baka isar da sako ba in baka fita harfi da kyau ba baka ba shi sifofinsa ba sako ba zai isa ba ko a hausa ne yan uwa sako ba zai isa ba misali an na sababin alma sabba da ka faɗa da sod kaga ma'ana lalle mu mun saukar da ruwa saukarwa amma in ka ce an na sababina sa baka fitar da shi daga fitarsa ba ba kaurara shi ba zagi kenan zai koma kun gane wa in uttum udna uttum wa in uttum udina u u in baka bashi mafitansa ba idan kun komo to mu mun komo amma in kace u wa in uttum udina da alhamza ma'ana idan kun rufe mu ma mun rufe wa idan mawudatu suilat wa ada ya ya rufe ya turbide Allah sa kuna ganiya to dole ne mu kiyaye wajen karatun Qur'ani ku duba kawai a hausan mu nan wanda yake iya hausa inda zo zai ce maka ga yanda ya faɗa kamata a faɗa kalma kasa amma mu ba haka muke faɗi ba sai mu karya dokoki turanci akwai inda zaka daga sauti akwai inda zaka saukar da sauti akwai harafin da zaka faɗe shi da labba akwai wanda zaka faɗe su da makoyi daga makoshi akwai wanda zaka faɗe shi daga tsakiyar halci akwai wanda zaka faɗe shi daga tushen halci akwai wanda zaka faɗe shi da haƙorinka na gaba tare da taimakon kan halci wa mustahaquhu da kuma mustahaqul harf mustahaqul harf shine ka ba wani harafi wata siffa da ba nashi ba kun gane ko da can ba shi da ita amma yanzu ya cancanta ka bashi saboda wani dalili misali kamar aliful maddi aliful maddi ba ana tarkikin sa bane ana tarkikin sa ne alif amma idan ya zo gabanin harafin kaurara sai a mishi mene sai a kaurar shi وقال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال طو قال طو ذاك ورا طو دقا ذاك ورا سيك هذا دا ألف الدم آه كو إيه كما ذاك يي كتي وقال لهم طالوت أبا أيكم كاكاو بندا بس إيش بقى wai kai kana kokari mu balaga ka sirrin alifin a'a ka gani ka gani to haka ne mustahab ina ƙara nan tantantawa haqqul harfi ya shafi siffa ne da makharij in ku aka ce mustahaqqul harfi wata siffa ce da ba tashi bace amma aslan ba tashi bace amma saboda ya makwabci harafin kaurarawa sai ka kaurara shi mun fahimci wannan ko da abin da ya kama da haka kamar gunna gunna na sirrata ne amma idan ta zo gabanin harafin kauri sai a kaurata an saddukum anil masjidil haram mun bance wannan ko malam sai ce wa haƙul harfi sifatuhu dhatiyya allazima lahu kun ji ko haƙul harfi shine ka tabbatar masa da siffofinsa na zati wacce take lazimtansa kal jahari kaman jahar bayyanarwa wa shidda kaman shidda a ji karfi wal isti'la wal isti'la hamzatu wasl ne nan ba isti'la'i ba wal isti'la da kuma daukaka sai a ji ka zo fitta rabi sai halce ya dauka sama ka datsa iska mafi yawancin gaban halce zai dauka sama sai ka datsa iska wal istifal da sassautuwa nan hakan halce ya miƙe ko doron halce ya miƙe wajen fitan harafi ka datsa iska a ƙasa amma wajen wajen alistifal hamza tawassul ne sai a ji sai a ji halcinka ya sauka ƙasa so idan kan halcinka ya daga mafi yawancin halcinka ya daga automatically za ji za ji sauti da kauri in ko yayi ƙasa fa za ji sirri kun gani kaman sword sword kaman dod dod kaman ko ko kaman kho kho duka suna da isti'la'i li li si fi duka suna da istifal ne za mu zo su hankali hankali insha Allah na'am kal jahari kal shidda wal isti'la wal istifal wal gunna da gunna wa gaida hada makamacin waɗannan duka waɗannan siffofi ne waɗanda suke lazimtan haruffa kaga gunna tana lazimtar mimun da nunin ko a kowane hali nasu fa inna ha lazimatul li zatil harfi waɗannan sifofi da abin kawo suna lazimtar zatin harfi ne la tafliku anhu eh lalle akwai gyara la tanfaku anhu ba ta rabuwa da shi ba ta rabuwa da harafi duk lokacin da ka fita harafi sai an ji waɗannan sifofin da za ta shi za mu zo sifat insha Allah fa in fakkat anhu idan suka rufe suka rabu da shi walau ba'dhi hakoda walau ba'dhi hakoda wani sashi ne kana lahanan to ya zama kuskure malaman tajwidi a anas istilahi sukan ce allahanu suna nufin mana kuskure mistake da mutum zai yi lokacin da ke karatu wa mustahaquhu in aka ce mustahaquhu sifatul ard sifatul ardiyya haka ne ko shine siffofin harafi waɗanda sukan bijiro masa annashiya an sifati zatiya waɗanda suka taso ma'ana suka samo asali daga siffa na zati ka tafhim kaman kawarrawa kun ji na gaya mana ko alifin maddi ai ana kawarra shi ne ko idan ya zo gaba ya makwabci harafin kawarrawa kaman gunna fa innahu nashun anil istila domin shi tafhimi ya taso ne ma'ana samu asali daga istilahi waka tarki kaman kaman sirrawa ka kaman lamun من الله ذي المعارج من الله amma me asalinta sirra ta zaka yi amma yanzu gashi ka bata kauri wani saboda wani dalili to wannan siffar da ta kauri din siffa ce mustahaquhu ne ko ko haquhu jamil jiddan mustahaquhu ne kamar ra'un idan an ɗauke ta isti'ila mustafila ce ita ma ara kaga zaka me kaga nan ka bata menene mustahaq mu bin wannan ko fa innahu la shay'un alal istifal domin shi tarkiki ya samu ya tabu ya samu asali daga menene istifal wa haka za to haka bayani yake mu rike wannan formulas din tabkhimi ya samu asali daga menene istila'i istifal ya samu asali daga menene tarkiki ya samu asali daga menene istifal hukumuhu sai hukuncin wannan ilimi al'ilmu bihi fardu kifaya farali ya kasu kashi biyu ne akwai fardu ainin akwai kan fardu kifaya fardu ainin shine faralin da kowa sai ya yi kamar ni nan yanzu nan duk darajar da kake gani na malamin ka zaka iya cewa malam da Allah yinin yau na dauke maka sallola zan maka a yumkin zalik kaga la yumkin to wannan shine fardu ainin ibadan farlan ainihin da kowa ne sai ya yi fardu kifaya kuma wani zai iya dauke ma wani kun gane to al'ilmu bihi fardu kifaya jazakumullahu khairan koyan ilimin sa a kafin ka zauna in gwada mi oke su bi ne ko Allah ya bada lada saka da alheri koyan ilimin sa fardu kifaya ne kamar yadda muke koyan wannan yanzu fardu kifaya ne ba dole kowa sai ya taso ya koya ba wal amalu bihi fardu ainin amma kuma yin aiki da shi farali ne na wajibi sha babban magana ashe dai kuma ka kuma kaga dai ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa shikenan tunda dole ne karanta alqur'anin da ka'idojin ba karatun jarida kai ko karatun jarida babu kama babu alaman tambaya babu alaman motsin rai ai ko shi wanda kana karanta mutane za a ji ko Allah ka samu dace fardu ainin ala kulli qari'in muslimin fallin aini ne yin aiki da shi yin aiki da shi ko akan kowane makarancin Qur'ani musulmi wa muslimatu da musulma li qaulihi ta'ala saboda fadin sa madaukin sarki waratilil qur'ana tartila sannan kuma waratilil qur'ana ka karanta alqur'ani tartilan karatu daki daki dalla dalla harfa kowane harafi kana fitar da shi daga mutunsa mai siffofi lazimai kana tabbatar masa mai siffofin da suka bijiro kana tabbatar masa shikenan wa an sa halibin sa'adin ansari akwai nan ku ba sha nan ko wannan nina wani bugu ne wannan kuma mene sallallahu alaihi wasallam eh to shi wannan wannan hadisi da ya kawo eh shine nan ma shine ko ikra'ul qur'ana ko eh to to bari mu ji shukran a wa qawlu rasulullah ku yace ko to watan hujja a cikin alqur'ani na koyin ilimin tajwidi aiki da shi shine waratul qur'ana tartila to wa qawlu rasul da kuma maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kaman yanda aka ce hadisi ne wanda ke bashi da yana da yana da rauni amma waɗansu sun ce hasan ne ligairihi kamar yadda ibn mubarak ya fitar da shi cikin ya fitar da shi cikin kitab zuhud da abu dauda da ibn hibban da imam tabarani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya ce misali ikra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani kamu abin nan ikra'u ikra'u ikra'u haka nan kuke guda ɗaya ne ko ikra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani qabla an yaji a kawamun tun kafin waɗansu mutane su zo yuqimunahu suna tsai da shi kama yu kama yuqamul qadah haka ne kuna kuma yace kuma na ku yace to ku karanta alqur'ani biluhunil arab ko ku karanta alqur'ani da salo irin yanda larabawa ke karantawa wa aswati da sauti irin na laraba ko shi kenan suka zo za karanta qur'ani ne sai ka ji ana sai ka aje ko kana karanta kamar yadda dan ana cike waka ko shata zai yi ko ba zai yi ba ko illan kargo ba zai yi ba no in za karanta alqur'ani ka karanta shi ne da uslubi yanayi yanda larabawa ke karanta shi ba wai naka yaranka ba saboda shi qur'ani balarabe ne amma nan ba ana kallafa maka bane sai ka iya kusur ba sai ka iya mun shawi ko kuma abdulbas ba wa ce maka haka wannan ba kallafa maka ba Ehe. ina jan kunninku da kada ku rinka karanta shi da salo ko sauti irin nan fasikai kamar masu disco kamar masu raye-raye da- da makamancin wannan mutum zai ce zai karanta Kur'ani da irin wannan salo dan uslubin kuskure ne na'am eh eh jamil eh kamar makamantar sautiya irin na yadda suke la- suke waƙe da larabci ba to ba son karanta shi da haka na'am na'am da kuma manyan laifin- manya-manyan laifuffuka saboda ako- su- fa inna husa yajiwa aqwamu min ba'di saboda akwai waɗansu mutane za su zo bayana yurajji'un alquran suna rera qur'ani tarji'il gina wa tarji'il gina rerawa irin ta abin nan suna rera shi rerawa irin ta waƙe war ruhbaniya da ruhbananci wata ma'ana irin yadda suke yin irin yadda suke karanta waƙensu da makamancin dai wannan wannan da kuma yin- da kuma nishi cikin cikin abin nan abin da suke karantawa na alkur'ani la yujawizu hanajirahum hanjar shine wannan makoshi nan esophagus ko shine esophagus ba oesophagus ba kai ni na ni na mamaki wai da ne ko samu nan oesophagus ah ba ce oesophagus esophagus kawai eh eh kai da Allah da ya ji kanmu kawai esophagus wannan hanjar kenan gashi nan kun gane makoshi abin da suke karanta bai wuce makoshin su ma'ana kinaya ne akan mene tilawan da suke na Kur'ani bai wucewa ya shiga cikin zuciyarsu har su tadabburin sa kawai dai suna karanta shi ne suna rera shi kamar yadda suke waka shine la yuz- la yujawizu hanajirakum maftuna qulubun ko qulubuhum zukatansu fitinan sun zama abin fitinantuwa me yasa suka zama abin fit- fitinantuwa Allah ya ce ne ya saukar da alkur'ani ne domin tadabburi ko da ibada da shi a'a su sai suna rera shi kawai suna waƙe abin su kawai suna jin daɗi ba sa kallon irin abin da suke tozartawa na Kur'ani ma'anan alkur'ani a'a su daɗin waƙa kawai suke bi daɗin karanta shi kawai suke bi sannan wanda kuma al'amarin suke ba shi sha'awa shi ma ya zanto fitinanne an ja an fitinance shi maimakon ya rika kallon abin zai baka mamaki sai ka ji misira kai kallo malam suna rera qur'ani suna rera shi rerawa ta waƙe sannan kuma da zarar mutum ya gama sai ka ji ana wannan ka ji fito wannan ka ji tafi rap rap rap rap wannan ka ji fifir yi qur'ani fa ke garda mana abin ji- maimakon su focus su, su kula da me ai- me ake karanta na tafin Allah su wa'azantu da shi a'a kawai ya rera da sauti mai daɗi ya kaɗa murya shikenan kawai sai ka ji ana to wannan duka ba daidai bane gaskiya na'am sosai sosai kuwa sosai kuwa haka zaka ji to duk wannan kuskure ne gaskiya kuskure ne akwai wani antar ya makahon makahon ya haka yake shi ma zaka ji haka ya ta tara mutane ya tare da waka ya ya tare da qur'ani da s- da qira'o'i daban-daban waɗansu ma kurakure ne gaskiya da makamacin wannan ai ta fito ana tafi Allah shi kyauta na'am sai mene hmm? wadi'uhu ko sai mawdu'uhu ne to inda ake samun wannan ilimi shine alkur'ani karim a cikin cikin alkur'ani na'am kalimat kalmomin alkur'ani a nan ne ake samun ilimin tajwidi wagila alhadith wani kauli an ce hadda hadith ma yadda za ka karanta kai gunna kai ikhfa'i kai izhari haka ma za ka karanta in kana ta sayi karanta sayi bukhari in kana ta karanta arba'un hadith haka shi ma za ka rinka gunna kana madda kana ikhfa'i da sauransu an ban wannan ko na mu je na fadluhu fallalarsa yana daga cikin mafi shaharan ilmoma wa afdali hakon mafi falalinta saboda yana da alaka litibati bi kalamin lahi ko saboda yana da alaka da maganan Allah na saboda yana da alaka da mafi daukakan littattafai shine alkur'ani kuma mafi girman littattafai alkur'ani kenan alkur'ani ya fi kowane littafi to saboda yana da alaka da alkur'ani shi yasa ilimin tajwidi ya fi kowane ilimi nan nawa kenan nan na hudu to na biyar mu je wadihu wanda ya sanya wannan watan wanda ya fara fitar da wannan ilimi ayyatul qura shine malaman qira'a fa'idatu ko fa'idarsa importance nashi shine alfawz bi sa'adati daraini ribantuwa da arzikin guda gidaje guda biyu duniya da lahira ka karanta shi kamar yadda Allah ya saukar da shi domin ka ka ka, ka- ka karu da arzikin duniya da lahira domin alqur'ani tilawarsa alheri ne saboda kana samun lada aiki da shi ma haka alheri ne haddasa ma alheri ne mun banci wannan riko da shi alheri ne na'am dogarantuwansa ma'ana wannan ilimi yana da hujjoji daga ina ne mil kitabi wa sunna ya fito ne daga alkur'ani da sunna ma'ana yastamiddu yana dogarantuwa ne da alkur'ani da sunna yana da hujjoji daga alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ismuhu sunansa ilmin tajwid to bari mu tsaya nan ilmin tajwid saboda muna da masu warshi ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk